الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a kamar 26 ga watan Rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 a kalandar nasara kuma kamar 17 ga watan biyu 2023 kamar yadda muka sanar satin da ya wuce lura da dan abin da ya rage zuwa ramadan bai da yawa to madadin littafai da mukan yi wanda mun ɗauki dogon lokaci muna littafai na afila za mu ɗan duba waɗansu ababe masu alaƙa da ita ibada shi musulmi a kowane lokaci a kuma kowane sakan ma rayuwar shi so ake ta zama bauta ita kuma bautar ta zama bisa yadda Allah da mandan shi suka zo da shi yadda Allah ya umarni manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar to abinda zamu duba bangare ne na mu'amala kamar yadda mun sha maimaitawa anan rayuwar mu tana ginuwa kan wasu al'amura na ibada kama daga mas'ala ta aqida a samu ingantacciyar aqida kubutacciya daga duk wani abu na cakuɗe cakuɗen bid'o'i da rudu ko son rai to daga nan kuma sai a sami al'amura na ladubba ladabi a kaza ladabi tare da kaza ladabi a wuri kaza da sauransu sai kuma a samu ɗabi'u kyawawan ɗabi'u waɗanda za su tsabtace ko su tsarkake mutum a ce ga gaskiya ga amana ga kaza ga kaza kyawawan ɗabi'u waɗanda suna da yawa kuma shari'a duk ta bayanin su to daga nan sai a samu ayyuka kuma na ibada ya sallah da yadda za a yi ta azumi da yadda za a yi shi hajji da yadda za a yi da makamantansu to daga nan sai aje na biyar shine babi na abin da ya shafi mu'amala wanda galiban babi ne da ni kadai bazan ci gajiyar shi ba sai na hadu da wani to daga ciki akwai zamantakewa ta aure shi aure ɗaya ne daga cikin manya-manyan ibadu da aka shar'anta mana waɗanda ba su bi wannan shari'ar ba cikin kafirai to sai zamana rayuwarsu ba ta da bambanci da ta dabbobi ula'ika kal an'ami da shi wannan auren ne Allah ya alƙawarin wanzar da tsarkakakke kuma tsabtataccen jinsin ɗan adam duk wanda ba ta hanyar aure ya fito ba to ƙazantaccen jinsin ɗan adam ne ta wannan auren ne za a sami sanin 'yan uwa don rayar da zumunci idan ba ta hanyar aure ba ne mutum bai da ma dangin uba don bai ma san inda suke ba su kuma in sun san inda yake ba sa so ya sani saboda ɗan ta gaban fatiha ne ba za su so a yi alfahari da shi a dangi ba ko da ya yi kama da su kamar an tsaga kara ko kamar an yi kaki to sai aka shar'anta mana aure a tsakanin namiji da mace bayan cika waɗansu sharuɗa matar kar ta zama muharrama matar ta zama mai addini ta zama mai ɗabi'a shi ma mijin ya zama mai addini ya zama mai ɗabi'a ya zama mai sana'a da sauransu sai aka kuma ba mu ƙa'idoji na ita wannan zamantakewar idan har muka kiyaye to da mu mazan da su matan da muka auru to kowanenmu sai ya zama da ya dace a lahira annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ingantaccen hadisi yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha idan mace ta azumci ta sallaci sallolinta guda biyar salloli na farilla guda biyar ta kiyaye su tana yin su a sadda aka ce a yadda aka ci me yiwa ma za mu ce a inda aka ci sannan wa samat shahraha sannan ta azumci watanta azumtar watanta shine ta yi azumin watan Ramadan sannan wa ata'at ba'alaha ta yi biyayya ga ba'alinta mijinta kenan an ce alba'alu wanda aka daura aure aka tare amma ana gama daura aure ya zama zauju amma bai zama ba'al ba to tai da'a ga mijinta tai mashi biyayya biyayya ta magana biyayya ta aiki da makamantansu duk abin da ya kamata ita iya karfinta ta yi kila ma har ta hada da husna wa ziyada wanda in matan na haka saki zai iya raguwa in waɗannan matsalolin kuma ba su taso ba wani lokaci za ga ba laifin matan ba ne laifin mazan ne wani lokaci ba laifin mazan ba ne laifin matan ne wani lokaci su duka laifinsu ne ila zai wuya ka samu rabuwar auren da aka ce ba laifinsu su duka haka Allah ya kaddaro to shedan da ya fi so a rabu yana ɗaya daga cikin manyan abin da yake so a bashi a rahoton yammaci da kullum yake karba a ce ga wani miji da mata wani shedani da ya shigo operation duniya ya hada su sun rabu annabi yace idan mace ta yi waɗannan ababe guda uku dakhalat min abwabil jannati sha'at za ta shiga aljanna ta duk kofar aljannar da ta ga dama sai ce mata ga kofofin aljanna guda takwas ta wace kike so ki shiga ta yace ko bari in gama zaba a jira ni in zaba me yasa ta samu wannan matsayin daga ciki har da biyayya ga mijinta to abinda zamu duba ba bangare na hukunce hukunce zamantaye zamantakewar ba abinda ke faruwa na matsaloli a zamantakewar a Najeriyan ce halin da muke ciki yanzu al'ummar Hausa Fulani kuma mu kila ga cewa al'ummar Hausawa kawai ko Fulanin ma sakin ya je yanzu su ma zaka yi ta mai rigage ka je duk an fita su ma matsalar ta je to ana cewa al'ummar Hausawa na ɗaya daga cikin wanda suka yi kowa saurin saki min dune ma ba asin wani ma babu wani dalili dan wani kankanin abu ne kawai shikenan shi kuma namiji sai ya hasala wala Allah saboda jin shi da yake yana da power yayin sakin kuma sakin ya saku wala Allah yadda yake jin aljihun shi cike da kayan aiki kuma ga matan nan kaman jamfa a Jos zai iya zuwa ya kwaso koma dai wace iriya ce wala Allah kuma saboda tsabar jahilcin rashin sanin ɗabi'ar mace kila shi bai san wace ce mace ba psychologically da a addinance shi bai san meye ɗabi'ar ta ba wala Allah kuma saboda jahiltar ilimin addini wanda shine hanyoyi biyu alkitabu was sunna kamar hanyar jirgin ƙasa na sanin ya zamantakewar take dan kada a saki layi to za ga sakin sai yayi yawan gaske nan da nan sai ka dan ce an yi saki nan da nan arabu wani ma akwai yaya kuma in ka bi ka bi ka bi sai ka cimma galiban ba matar bace tace ba ta son namijin dan haka har ma ya nemi ta bashi wani abu ko ta nemi ta bashi wani abu su yi a zaga kawai galiban an saki matan ne a kyauta wanda wannan yake alamta mijin kamar bai da za'i face ya sake ta a kyauta saboda in yace ta bashi wani abu bai da hurumi bai da wata doka da za ta bashi kariya ya karba wani abu a hannunta in ma ya karba zai zama ya ci haram ko kuma ka koma bangaren matan sai ka cimma ko kila ita ko matar ita ma ga jahilci bata san dabi'ar namiji ba bata san karantarwar addini ba a zamantakewar ko kuma bata samo tarbiyya daga gidansu ba ko kuma ba ta da siyasar zamantakewa ta yadda za a karkata inda baki ya karkata ya wuya zuba ta nan da abubuwa na siyasa da hikinkimu na zamantakewa to sai ka cimma matsalolin sun taru sun yawa sakin yayyawa yara su zama wasu marayun ƙarfi da yaji matan zawarawan su yawa daga nan wasu abubuwa na karya dokokin shari'a kuma sai su bijiro ya saki matar ya hana ta yin idda a ɗakin ta ya kwatattake ta ubanta na da gida in ka samu wani ɗan takifen ma alamar ya sake ta shine hadari ya taso a watan August sai je cire falle biyu na kwano sai gadanta ya sayar ma wani kafinta ya ci balambun shi ko indomi in ta ji ruwa ba kama hannun yaro wannan ya wuce diga sai ta gane yawar ta keta kagar shi dan ta kife ne madadin ya batta ta inda dakin ta ciyar da ita sai ya kore ta watan kuma a'a in ya kore tamma ƴaƴansu kuma sai ya kwaci ce yace yace wannan ba daga gidan ubanki kika zo da su ba tsabar dan take bi sai karbe hadda wanda ake shayarwa wata biyar shida shekara ɗaya shekara biyu duk sai ya tattara sai ya kwashi wani kuma in arabin sai kuma ya fara mata bita da kulli in ya zauna a teburin mai shayi da kuka ga na rabu da wance ai haƙuri kawai na riƙa yi shi kuma Allah cewa wala tansawul fadla bainakum in ta ga dama ta tona maka asiri kar ka manta tana da android kuma akwai kyamara ta gaba akwai kyamara ta baya in ta ga dama sai su ta sake su a status ɗinta to amma dai kar ku manta falala da alherin da ya taba gudana a tsakanin to wani sai ya bi ta da jafa'i wata kuma ta koma ta bi shi da jafa'i wani in dibbe wannan ba in wani cikin abokan shi je ce zai auri matar to an fa fara yakin ba ya fara kenan yanzu nan zai ga sun kulla gaba sai su daina magana sai fara bata shi to ba ka san ta kasake ta kuma sai kuke ta zauna ai kai yanzu ma abun alfaharin ka ne ta yi auren an rufe babinka kenan ala haɗa kowa da raban shi to waɗannan matsalolin duka suna nan a tsakaninmu kamar yadda aka ce idan mace ta yi ɗa'a ga mijinta ta haɗa da tauhidi da ayyuka na ibada kai tsaye tana da automatic ticket na shiga aljanna bayan shi ma namijin in yayi riƙe matar yadda ya kamata ya fahimci ɗabi'arta ya zauna da ita a yadda take to shi ma darajojin zai samu ba kanana bane dawainiya da zai na ciyar da ita duk a sadaka ake rubuta mashi wanda kenan dan an zo ana neman wata sadaka baka saka ba inda an yi girki a gidanka ka samu ladar sadaka a ranar ka duba wannan cin bulus da Allah ya mana dole ka ciyar da matar in Allah ya ga dama zai ce to komai ba za a baka ba sai ladar wajibin amma zai ce to a baka ladar sadaka cewa ka ciyar da matarka to waɗannan matsaloli za ga suna ta tasowa tsakanin auratayya musamman tamu a irin yankunan mu haka to a gurguje su ne za mu duba matsaloli na zamantakewar auratayya a yankunan mu malamai suna cewa asali cin nasarar lahira yana dogaro ne akan nagartar duniya in ka ga mutum ba mutumin kirki ba ne a nan duniya yana alamta maka ba mutum ba na aljanna ba ne a lahira in ka ga mutumin banza a nan duniya to galiba yana alamta maka ɗan wuta ne a lahira to wannan nagartar da ake so a samu zamantakewar auratayya mai kyau tana da gudunmawa mai girma da take barawa wajen mutum ya zama nagari mun karatunmu na laraba za ga yadda zai wahala ka ga mutumin kirki da babu mace a ƙarƙashin wannan cin nasara ta shi ko dai uwa ko ƴar uwa ko wala Allah mata idan aka mori nagartacciyar mace to ibadar miji za ta kyautatu alaƙar shi ta mu'amala ta zumunci ta aiki za ga sun kyautatu zai zama nagartacce wani za ga baya damuwa da salloli na farilla ballantana nafila albarkacin mata sai da yaro da bai damu da zumunci ba zuwanta sai ta rayar da zumuncin bai damu da yaje makaranta ba zuwanta sai ta mayar da shi haka da yana wasu miyagun ɗabi'u ƙarya sata yaudara wacece sai ga matan nan duka ta gyara shi ya zama nagartacce shine malamai ke cewa idan mutum ya mori nagartacciyar zamantakewa to shi yafi kowa jin daɗin duniya idan mutum ya haɗu da mummunar zamantakewa to yana cikin wanda suka fi kowa tsiyar rayuwar duniya sai dai an je lahira kuma zai iya wa ya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum Allah ya azurta shi da mace ta gari to ya cika rabin addini shi kawai ya ji tsoron Allah ya samu rabin addini yanzu 50% na nagarta na ayyukan ibada da lada da tanadi don kiyama mutum ya riga ya samu rabi yanzu ragowar rabin ne sai ya ji tsoron Allah sai ya kiyaye don shi ma ya same shi idan mutum ya gaza wajen samar da kyakkyawar zamantakewa to kuma a daidai lokacin sai mutum ya rayu a yanayi mara kyau kuma mai yiwuwa wannan mummunar zamantakewa ta sabbaba mashi samun nakasu abinda zai samu a lahira akwai ta magana da Malam Abubakar Gumi yana yawan maimaita ta ita maganar kusa ce akan mu maza in mutum na bibiyar tafsirin shi zaka ji yana maimaita ta ko ka samu karatun Bukhari yana cewa kowace mace za ta iya zama matar aure kenan yanzu in zaka yi aure zaka iya ka rika ido kawai ka kamo titi da kaji muryar mace ka ce wannan a daura da ita in kaga ka aure ta kun samu matsala kashi 90 laifin ka ne amma kawai nazarta ta zaka yi za ku zauna in dai ta yadda tana son ka to kowace mace in tana son ka zaka yi auren ta kuma ku zauna lafiya kuma ba matsala to amma ka duba mu yanzu ya ake ai ba irin wannan ido da kan ake yi ba sai an yi chatting an aika da posters an ba da fulawa da furanni ko an kwaikwayi su alinuhu a rike fulawa an yi sangaya kila ma lokacin bikin an yi kawaya wasu dai an yi waye an yanka ki har sallah ta bari saboda ka taba ta ado ta rubuta sunan shi da ruwan zinariya daga ƙarshe ta rubuta da na kwata ko kuma har sallar asuba ya daina fita ya daina magariba da isha saboda amarya amma kuma ba da dadewa ba kuma yana taya mai shayi hira sha biyu da rabi mai shayi na so ya tashi yana ta akwai bakin yan tirela wala Allah za ka yi dogon ciniki za ka yi babban ciniki duk me ya faru ya nuna akwai wata matsala a ƙasa waccan magana ta malam abubakar gumi tana da muhimmanci kowace mace da ka gani za ta iya zama matar aure kuma ku yi zaman lafiya to amma ba kowane namiji ake aure ba kuma shi namiji ne ba kowane namiji bane na aura ba kowane namiji bane shi wannan sai an auna shi sikelin shi ma sai an sa shi kala kala a sa shi ana zinariya a sa shi ana nama a duba shi a auna to ya ce to wannan a iya bashi wani kuma yayi hakuri amma kai namiji da zaka auro matar ta zama a karkashin ka in har kaga tana maka tawaye tana fandare maka to kila sai dai wani abu na kaddara annabi sallallahu alaihi sallam ya riga ya gama bamu duk wani abun koyi in dai in dai mu'amala ce da alakar shi da sayyida Aisha radiyallahu anha kai ka san shakuwar ta kai shakuwa ga ta yarinya to kaga shi annabi ya riga ya nazarta ta ko duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa ba za ka taba auren mace yar shekara goma ba kuma ka hana ta zo da yar bebi in ma ta zo dole ka haƙura kai ma ka san za a rina an saci zanin mahaukaciya Aisha kawai aka zo mata da yar bebinta kawai mutum mutumi fa da dawakai masu fukafukai Annabi ya ce to yau ke zaki burabusko ta ce to a aji za a yi kawai sai ta tafi tana wasa da yar bebe awaki tumaki su cinye da ina abin nan da ce ina ma na ajiye ce amar su kenan a can kika ajiye tumaki sun cinye in ya zo ba zai ta jibgatta ba ya san za a rina nan gaba ba za ta yi ba sai dai a daga nuna mata to ba haka ake yi ba yazo ya cin mata na ta wasa da yar bebi Aisha ce yana ne wasa nake yi shekara tara to ko goma sha yace kuma wannan dokin fa har da fuffuke da ce a'a to kai kai baka taba jin labarin Annabi Sulaimanu ba Annabi ta mai da shi aji kawai yau shine dalibi wai da ta karanta mishi qisasul anbiya ne kai baka taba jin labarin Annabi Sulaimanu ba yana da dawakai masu fukafukai da suke tashi to yanzu Aisha haki faɗa wa annabi kuma annabi Suleiman abin da yake zauna ki kwashi bayani amma kuma haka da ya ta bashi wata rana duk da wannan shakuwar suka samu matsala da annabi sallallahu alaihi wasallam to gun wa kike ga za a yi sulhu an fa batan ne amma kuma gun sulhun ma tare za a tafi ce to aje gun yace aje gun Abubakar sai ta yadda aka je aka aka aka aka samu sayyidina Abi Bakar take faɗa mai ake faɗa mishi to gashi mun zo ne kai mana abin nan sulhu sai annabi ya ce to Aisha ko ki fara magana ko in fara magana sai Aisha ta ce a kai zaka fara magana amma ka ji tsoron Allah ka faɗa gaskiya wai annabi ne yake ya faɗa gaskiya in kai ne nan sai a ta bala'i ce nan sahihul bukhari ne ba ruwan da wannan ce kuma ka faɗa gaskiya wannan magana ta yi wa abubakar zafi wannan mara kunyar yarinyar kawai sai ya kashe ta da mari har har nan ɗinta ya rika jini cike annabin kike cewa ya faɗi gaskiya da ya ƙara ɗaga hannu zai kai mata duka sai ta koma bayan annabi sai ta makale annabi ya kawo du- a- abubakar ya kawo duka annabi ya tare ya ce a a ba duka muka kira ka kai ba sulhu aka ce kai mu ba ma so a a rika doke-doke sulhu aka kira ka kai ka kyale ta kuma da magana ta faɗa aka yi sulhu aka tashi to kaga mace an Aisha ta taba kai- ta taba kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ranar ya bata mata rai ya bata haushi yake cewa ba kai bane annabin da kake ba kai bane mutumin da kake riya anta alladhi taz'umu annaka nabi kai ne wanda kake riya wai kai annabi ne matar shi take faɗa mashi haka ba za'amal ladina kafaru an lan yubatu annabi kawai sai ya murmushi in ya biye mata abin zai baci ya murmushi ba ta yi girki ba to kin ci abinci ne haka ya kamata sai ba a ci ba kuma ba a so sai ka siyo a haka can za a ga daddare ta tashi tashi ai yunwa ba kanuwar uban kowa ba ce ba zumunci to haka aka yi ta rayuwar ya ta haƙuri to mu sai ya zama na akwai ɗan inda aka samu matsala sai zamantakewar mu take zama akwai ƴan matsaloli waɗanda akwai buƙatuwar a gyara su to su ne za mu ɗan duba a gurguje na ɗaya daga cikin matsalolin da suke haifar mana da matsala a zamantakewar mu shine aljahalu biddi na ɗaya dai jahiltar addinin naga mutum yayi auren bai ma san me shari'a ta yi tanadi ba shi bai ma san hukunce-hukuncen auratayyar ba gani yake yi in yayi auren babu kalubale gani yake yi ita mace kamar wayar she take kaga wayar ka yanzu in kaga dama ta haske sai ta haske in kaga dama ta kira sai ta kira in kaga dama shiga social media sai shiga social media in kaga dama ka sa alam sai ka sa alam to ita ko mace ba kamar waya take ba zaka iya sa alam biyar na yamma taimaka biyar na safi abin da ya dame ta kuma ka sa PM din kuma ta mai da shi AM to wani namijin sai ya zatan haka ko kuma a'a saboda bai san addini ba idan ya tashi neman auren ba zai samu mai addini ba sai nemo ire-iren shi shi kuma annabi kaga wasiya yi wa matasa fa alayka bi zati di in zaka auri mace ka auri mai addini ka nemo mai tarbiyya mai addini kamar yadda shi ma ake so ya zama mai tarbiyya mai addini to in ya san addini to za a samu sauki ita ma zai dora ta hanyar addini idan bai san addini ba to ba zai iya dora ta a hanyoyi na addini ba zai batta ita ma ta rika rayuwa rayuwa ta kara zube to wannan jahiltar karantarwar addini game da zamantakewa na sabbaba matsaloli za ga wani yana maganganun da basu kamata ya rika irin waɗannan maganganun ba ko yana aikata abin da bai kamata ya aikata ba ko kuma yana gazawa wajen biyayyar shi ga Allah wanda gwargwadon yadda mutum mai gida zai bi Allah gwargwadon yadda Allah zai hore mashi su kuma iyalan ya ya juya su to gwargwadon yadda ya nisa da karantarwar addini gwargwadon yadda ba zai bautawa Allah ba kuma gwargwadon yadda iyalan za su yi mashi nisa idan aka samu wannan jahilci a tsakanin ma'aurata to komi zai iya faruwa na wajen a saki layi a bar abinda shari'a ta ce ayi abinda ake so shine kafin ayi auren mutum ya zauna gaban malamai su karantar da shi kaidojin zamantakewa ka san haƙoƙinta da ke kanka kai za ka ciyar da ita kai za ka shayar da ita kai za ka tufatar da ita da lafiyarta da kula da komai nata in akwai wata yarjejeniya ma da kai kai da iyayenta to ko da ba su a cikin ka'idojin aure to almuslimuna ala shuruɗin dole ka kiyaye kafin su baka suka ce to tana karatu 100 level za ka ɗauki nauyi ta gama dole ka ƙari shi saboda almuslimuna ala shuruɗin yarjejeniya kuka yi za ta ƙari shi karatu haka zaka yi ciro kudin ka biya kai ka ce ka yadda in baka yadda ba ka ce to a bari ta gama tukunna in kuma sun sa maka wani sharadi shi ma dole ka cika misali su ce maka to zamu ba zamu baka yar mu amma da sharadin ba za ka dauke ta daga zariya ba kuma ka ce ka yadda kaga wani bai sa ba sai ka lallame ta sai ya dauke ta ya karya wancan sharadin da sauran duk abin da aka sa na sharadin da bai ci karo da karantarwar addini ba to ya zama wajibi wajen zamantakewar aure a kiyaye daga lokacin da miji ya jahilci addini ya karkatar da matar ita ma irin wannan rayuwar to zama ne za su rika yadda ka san ba mutane ba sai sun fi kama da dabbobi to ranar da wani abu na matsala ya taso to za ga abin ya girmama abin ya kambama sai ga al'amarin ya zama babu daɗin ji maganar a sulhunta sai ga tana ƙoƙarin ta gagara maganar a daidaita su ko ma an daidaita kila in suka dawo zamantakewar waɗancan miyagun kalamai da jahilcin su yasa suka yi wa juna su za su rika kallo kuma su za su jagoranci zamantakewar da aka zaman ba zai daɗi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin sayyidina abi hurairah wanda al-imam abu dauda ya fitar annabi yake cewa idan ɗayanku Allah ya bashi iko ya farka da daddare domin yayi ibada kuma ya tashi matar shi ko mai ɗakin shi domin su yi sallah suka yi sallah raka'a biyu kutiba min adh-dhakirina kathira wadh-dhakirat kaga in ba addini ba za yi wannan ba ya tashi dare sai ta mata tashi ayi sallah raka'a biyu a roki Allah ayi tawassuli a nemi tsari a sanya wasu ma a cikin abinda ake so na samun biyan bukata magabata zamantakewar su ta kubuta daga matsaloli ta wannan fuska saboda me sun kiyaye addini sun koyi addinin sun san zamantakewar sun san Allah kuma sun tabbaka da su da iyalan da ƴaƴansu da suka aurar sai ya zamana ta nan bangaren zaka ga babu matsaloli sai za ga cikin matan ko ƴaƴan nasu akwai bujiman malamai mata in ka ɗauki mujalladi na hudu na bunu hajar alaskalani littafin shi da yawa suna da isaba fitamizis sahaba za ga mujalladi na hudu duka mata ne sahabbai kaga yadda suka yi gwagwarmaya yadda suka karantar yadda suka yi da'awa yadda suka yi zamantakewa da mazajensu wanda addinin shine ya rika jagoranci har al'amuransu suka yi kyau zamantakewar Aisha radiyallahu anha da Annabi ta yi kyau ne sallallahu alaihi wasallama saboda addini tsakaninta da sauran abokan zamanta fahimtar addinin ita ta sa al'amuran suka yi kyau amma ba haka ba za ga a zuciyar akwai wani abu na kishin wanda babu makawa sai ka sami mace tana da irin wannan to wannan shine kuskure na farko da ga samari an yi auren dama tun ba a yi karatun ba kuma da aka yi auren kuma ba a ci gaba da karatun ba an fashe da cewa yanzu babu lokaci ana ta neman abinci to akwai matsala ko da kana ga to ai ba ma faɗa ai ba ma jayayya ba ma waye ba ma waye to amma dai ba za ku taimaki juna wajen ku bauta wa Allah ba amma in kana da addini zaka rika zaburar da ita in ka ji tayi ƙarya ka ce mata ƙarya ba kyau ka jawo mata aya da hadisi misali ko kaga tana sakaci da ibada ko tana sakaci da zumunci ko tana sakaci da kaza ko ba ta kaza duk zaka iya mata gyara wanda fahimtar ka da addinin ita ce ta saka haka haka ita ma za ta iya maka haka auren da alƙari shuraihu yayi da Zainab wata bazawara da yaje ya auro in ka karanta kissar da zamantakewar zaka ga yadda fahimtar su da addini ta taka rawa wajen aure al-misali akwai wani aure da yake ce mashi azziwajul misali kusa yanzu babu shi aure mai dan karin inganci wanda duka akan kaidojin shari'a aka gina sai dai dai ana samu dai dai amma zaka akwai wani abu na daban da ya shigo haka in ka kalli zamantakewar ummu darda da Abu Darda ka duba yadda suka yi zamantakewar kai dukkan magabatan nan ka duba ka ga yadda suka yi zamantakewar za ga abu ne mai ban sha'awa to wannan ita ce matsala ta farko wadda take sabbaba mana matsala a cikin zamantakewar mu ta auratayya rashin fahimtar addini kuma mun yadda ba za mu ba mu fahimta ba ko mun san ba mu fahimta ba amma kuma mun yadda mu ci gaba da zama ba mu fahimta ba alhali in ba wanda za a koyi addinin a wajen sai yi tafiyar kilomita ɗari ya zama tilan ba asara ba ce ka ɗauki matar ku tafi ku koyo ta shiga gida a yi mata nata kai ma ka zo a yi maka na ko kuma ku zauna a wuri ɗaya ku koya a fahimci addini a dawo a yi muraja'a a san inda al'amuran rayuwa da al'amura na ibada suka tunkara ba za a ga an zauna yana ta jayayya ba tana da tauhidi kai ma kana da tauhidi tana da addini kai ma kana da addini tana da tarbiyya kai ma kana da tarbiyya to sai ka ga in shedan ya ratsa an riga an gano shedan ne tana an yi maganin shi matsala ta biyu wacce matsalar nan tana tasowa ne daga maza shine rashin mutunta mace da kuma wulakanta ta wannan kuma akwai ta sosai a da'ira ta Hausawa shi bahaushe gani zai yar wannan 150 din da ya biya ta sadaki yadda ka san ya siyo sweet ne ya bare sanda ya ga dama ya tsotsa sanda ya ga dama ya saka ragowar a shayi shi ko sai yake ganin macen kamar haka take saboda ka idan ta zo shi a wurin shi bata da wata kima kai akwai wanda ma yake jin cewa shi ya wulakanta mace shine alamar shi mai gida ne kun ya ga dama ya kukkunduma mata in ya ga dama ta kawo ra'ayi ya watsi da ra'ayinta ba zai zauna ya ji ta bakinta ba maganar da ke cewa wai in za ka yi wani aiki kai shawara da mace amma duk abin da ta faɗa ka saba wannan ba hadisi bane ba ma magana bace ta masu addini a za a zauna har shawarar ta za a bayar ummu salama ta baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama shawara lokacin da ya ji haushin sahabbai bisa kin bin umarnin shi kuma aka samu mafita kuma aka sami warwarar al'amura rashin girmama mace ko wulakanta mace na ɗaya daga cikin abin da ke kawo matsala sai ga cewa to in har ya dauke ta da kima za ta rika jin cewa ita ma wata ce bayan kuma din ita din ma wata ce kowa ya yadda mata na da tawaya a hankalinsu haka Allah ya halice su kuma wannan tawayar hankali shine ribar mu maza inda kyar suke irin mu hankalin irin namu da da matsala to sai aka tauye su ta can suna da tawaya addini in suna jini ba za su yi sallah ba ba za su yi azumi ba tare da cewa za su rama azumi amma ba za su rama sallah ba kaga wani abu ne na tawaya a cikin addini tana da karkata saboda abin da aka halicce ta da shi na kashin haƙarƙari tana da bambanci da namiji ta fuskoki da dama awa mai yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin ita harka ce ta ado ba ta da ƙarfi a jiki ba ta da ƙarfin hali ko wani abu na jajircewa ko dagewa ko da a tunani ne to yadda take hakan nan to mutum a hakan kuma zai girmama ta a bata irin nata girman a bata irin tata darajar in wani abu ya taso a iya cewa a ji ra'ayinta in te wani abu na kuskure a iya mata uzuri a iya nema mata mafita in aka yi haka shikenan sai a sami sauki masu hikimar magana cikin malamai suna ta idza arafa ar-rajulu tabi'atal mar'a idan namiji ya fahimci ɗabi'ar mace iltamasa lahal uzra to in tai kuskure zai nema mata uzuri zai iya nema mata uzuri kuma idan yana baiwa mace uzuri to abin da ke tsakanin su na ƙananan matsaloli waɗanda za su haɓaka su gina babbar matsala za su yi sauƙi a tsakaninsu in tsakai haka shi kenan shi yasa suka ce in kana so ka girmama mace ka kuma ba ta darajarta kuma ka kauce ma wulaƙanta ta to akwai abubuwan da ya kamata ka yi na ɗaya dai ka san ɗabi'ar ƴa mace daga cikin abin da za ka yi ka san ɗabi'ar ƴa mace shine ka san cewa mace halinta canzawa yake yi yanzu za ka iya samun wata kalma da matarka ke so ka faɗa mata har kyauta za ta yanka maka zakara in ka faɗa amma wata rana ka faɗa ta zage ka kawai me ya faru in ka san wace ce mace sai ka ce to yanzu haka al'adar ta ce ta kusa in al'adar ta kusa tana canza za ta zama wata aljana aljana wata fitinanniya fitinanniya iblishiya iblishiya shaidaniya shaidaniya to idan baka san dabi'a ta yake ce ni zaki gaya wa haka za ko ki san ni wane ne to yanzu kai yanzu ka ma fita rashin maki in tana da talatin da tara ne to to to kai goma kake da shi da kaji ta faɗa haka to sai ka sulale kawai kana da wani mitin tafi kawai taron ku dama an kusa zabe kai ne shugaban jami'a a bazu campaign sai bayan sati ɗaya ka dawo sai kun ci zaɓe da kanta za kuma tana kiranka in kai wannan fitar ko za ka iya kwana biyu bata kira ka ba za ka iya kwana biyu ko kiranka ko dama flashin ko ya kiran sayyidar flashin ne wani to ko flashin din ba a ce maka ba ba za ta yi maka ba to in kai kyale ta in za ka tafi ka iya zuwa ƙarƙashin filan da tunda in ka ce mata ga kuɗin cefa ne za ta iya sake maka wata bakan magana to ce maka aka yi mayin waciya ce to ka je ƙarƙashin filan ta ka samu wata dubu goma sabbin kuɗi sai ka sa mata za ka tafi kamfen sai ka yi mata text akwai kuɗin cefanin ki na nan a ƙarƙashin filo kar ka kira sai ta sai ta sake maka wata bakar sai ka yi mata text tana gani ma an bai sa ba sai ta share can kuma sai zai ta jara kuɗin ya ta mai da su asus ta share test ɗinka amma ta fakin ɗin kuɗin to na ɗaya ka san ɗabi'arta za ta iya hushinta zai iya ƙaruwa halinta zai iya canzawa za ta iya tashi daga ababen da take so ta tsane su musamman a lokacin jinin al'ada to idan ka fahimci haka shi kenan da kaga ta fara wasu iyayyaku to ka kawo akwai yiwuwar maganar al'ada ce a haka kai kuma sai ka nazarce ta yaushe take yi dama in wata ya zo kaza ne in wata ya kusa karewa da kwana kaza ko ya kare da kwana kaza ko lokaci kaza in ka fahimci haka to sai kai ɗari ɗari da ita sai ku lallaba sai a tafi a hankali ka ce za ka yi wanka ta ƙi kai ruwa tashi ka je ka sa karka taɓa faɗa karka damu ai ka yi bodin ka iya ka yi da kanka to wannan mayu ɗin ka je ka yi da kanka abu na biyu daga cikin ɗabi'ar mata da ya zama tilas ka nazarta don ka samu sauƙin zamantakewa da su kuma ka ba ta girmanta shine matsalar kishi mata na da kishi akwai wani wani wannan wani malami a sheikh adnan al'ur'uru wani aminin malam albani ne marigayi malam muhammad nasirin albani ya je ya ziyarce shi wata na a gida yana zuwa ce kai mal albani marza yake ta na ji dadin zuwanka zo kai mana sulhu ni da mai daki na ce wallahi fada muke yi akwai matsala sai ya ce to ai ko zan yi sulhun nan aka kira ta ta zauna ga mala albani ga ta yanzu wa ya kawo kara mala albani ya kawo kara lakin albayyanatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara kaga shi zai fara bayani da Sheikh Adnan da aka zauna sai yake ce ma matar to fara bayani sai malalwa ne ce mashi to haka shari'a ta ce ce ba ruwanka haka haka zan yi haka zan yi yace amma baka yi adalci ba ya kama Allah kinal bayyinatu aladin ya jizu ita zubo hadisi to mal albai da hadisi kuma yace mashi ni dai ita zan fara ba dama matan nan ta ji dadi ta ji dadi kwarai da gaske a zuciya sai ina fahimtar kaga daga zuwan shi ya gano na ga gaskiya ya ce yi bayani me ke faruwa ta ce ka gan shi nan aiki ya loda man ayyuka baki yake da shi na fitar hankali kuma yace samu masa abinci kuma yace sai na je na share library kuma sai an share gida kuma sai an ma yara wanka kuma sai an yi kaza sai ta yi ta lissafin ayyuka sai kai kai ka lalle ayyukan sun yawa ayyukan sun yawa da duk ta gaba lissafinta yanzu me yake so yanzu ya zama tilas ya ɗauko ‘yan aiki a rage man wasu ayyuka ya nemo masu mashi aiki ayyukan sun manyawa ga shekaru na sun fara tafiya ke gaskiya kam dole a kula da wannan sai ya ce to zan yi sulhu sai mala albani ya ce to ya baka ji ta baki na ba ya ce ba zan ji ta bakinka ba mala albani ya hassana ya ce to ko dai ka banni in yi magana ko kuma in tashi ban san sulhun ya ce to kuma ko ka tashi sai na yi da ya gaya daga ya fasa tashin sai ya ce to ni sulhun da zan yi shi ne lallai kai malam albani cikakken azzalimi ne ita kuma wannan matar fahiya mazluma lalle an tauye haƙƙinta malam albani ya hatsala ita wannan bakon gashi malami kuma sananne shine sai ya ce to amma dan a warware matsalan nan kai kuma ya zama tilas cikin ƴan kwanakin nan kawo aure na biyu kawai zai taɓa ta rai kuma sai daga baya mana albani ce to kaga na gano hikimarka wato biye mata da kai dan a gama burma ta sanna a yi filin dinta dan da daga zaka goyi bayana kuma kawo maganar aure zan da ruwan zafi sai ta watsa maka yace ɗaya kuma ta ce za ta iya ayyukan wai da za ta iya yanzu maganar suna wahalar da ita duk ta fasa tunda dai wannan ne zulmun ba ta so to kaga kai namiji ka san haka mace take duk da suna cewa ana wa mace kishi ta kishiya ta fuskoki da dama amma in ita za a yi mawa yafi zafi yanzu kana da matarka ɗaya biyu za ka iya zuwa ka samu wata ka ce kana son ‘yarta ta yadda da addininka kuma ta yadda za ta baka ‘yarta a ta uku kuma ta san kana da wasu matan kuma mata ne wasu za a yi makishiya ba amma ta yadda tunda da ‘yarta ne kuma kai ta yadda da kai amma in ita za a yi mawa za ga sai faɗa za ga mace na ta shiri me ke faruwa ne babansu zai ƙara aure tun ana jibi za ta tafi wani ɗan zakara ta yanka wani wata aya ai kunin aya duka babanta zai ƙara aure wata fa za a yi wa kishiya amma aka zo za a yi nata kuma sai bala'i ita ce kawai bata yadda a yi mata ba ana mata kishiya ta wajen fuskoki tara ta gu ɗaya ne kawai bata yadda a yi ba shine in ita za a yi mawa ko ga tana ta wanka yayin ta zai ƙara aure da kanta ma za ka yi tana ce ai maganin matan nan tashi kenan amma ita bata yadda a yi maganin ta ba to shine ake cewa ya kamata mata su rika kallon cikin ƙara auren akwai nashi fa'idar tana da ƴaƴa mata in kowa aka ce ɗaiɗai zai aura wanda ba za su samu maza ba suna da yawa a cikin mata sannan ita kanta so da dama wata karama da take da ita ba za ta bayyana ba sai an zo da wata wani sai ya ƙara auren sai ya dawo ya rika cewa da na san wannan mata da zan auro ma haka take ke ai yanzu karamar ki ma ta fito kaza da kaza don haka namiji ya san ɗabi'ar mata wajen kishi shi yasa za ka ga wata matar sai ta rika ɗaukar wayan mijin tana dubawa to wannan ta kusa barin gida ya kamata a karanta wa mata za ta iya duba yanzu kawai in ta ga nambar hajiya mahaifiyarka ce fa kawai sai ta share wayar eh ba haka mata ke yi ba duk sai ta share in kana so ka nambar mahaifiyarka sai dai ka sa sunan namiji to amma nasihar da ake wa mata shine mace in tana son zaman lafiya ta ne taba wayar mijinta ba ruwanta ta daina tabawa shine rufin asirinta shine rashin hawan jininta amma indai za ta rika lekawa to za ta yi gane gane za ta yi ta gane gane to za ta yi samun matsala Aisha radiyallahu anha wata rana wanne wasu daga cikin matan shi wasu na ta Hafsa ko wata ta yi ko mashi da abinci da ta aiko da abinci ana shigowa da kwanan abincin ɗakin Aisha ga sahabbai ma kawai sai ta kaɓe ta buge hannun ɗan aikin sai akushin ya faɗi ya fashi sai annabi ya tattara abincin ya ce ma sahabbai kulu ku ci wannan abincin garat ummukum kishin uwarta ku ya tashi bakin kishin ya tashi ya duba ya ga akushi ya fashe ya ce kuma wallahi sai kin biya akushin wannan tangaran din sai kin biya shi kuma kina da iri ta je ta dauko mai kyau aka ban mata fasasha tsabar adalci kenan to kaga ba za ka yi mace raba mace da kishi ba in ta yunkuro ta yi balbalin ta yi wane ne to kai a matsayin ka dama ka san za a rina to kar ka dauka da zafi sai to aure ne ko uwan mutum bai so sai an yi a'a kai zafi da yawa kai zafi da yawa ba ta hassala ba ta ji labarin an sa maka rana an yi waye an yi waye ka fito ta ce abincin ma ba za a ce ba ika ce zo mu je ba za a ba a ki hakuri zo mu je to ina za ka ta fara sassautowa kenan tunda ta fara tambaya ina za ke dai ki zo mu je ai ba ba sai da ke za a yi ba sai ka tafi dan wani shago a dan mata saye saye ku biyo yahuda su a sai mata kaza in dai ta karba an gama shikenan amma ka zo ka ce mutum ya gama hushin shi sai an yi to ita ba za ta sa maka ruwan wanka gobe da safe kuma ka san har yanzu karara na fitowa nan barbada maka ba za ka yi ki ba wani za ka yi susa to zai ka lallaba ta aiki ya haƙuri ba wata damuwa ba ce karamarki da matsayinki da ƙimarki duk suna nan eh amma dai an ci amana ta a gidan na uzu billahi in ci amanar ki kaza da kaza zaka ji ba wanda ba ta faɗa ba to duka ka san dama za a rina abu na uku da zaka yi la'akari da shi wanda zai rage matsaloli a wajen ɗabi'ar mace shine kai la'akari da inda ta taso kila daga ƙauye take ka shigo da ita binni kuma tai maka ƙauyenci ko kuma ka ce zaka dawo shi a'a dama ka san za a rina kila ba ta da tarbiyyar addini mai kwari kila sabuwar musulunta ce kila ba ta yi karatun addini ba kila shagwababbiya ce kila ba ta da wayau to duka wannan kai ne zaka yi koya mata a hankali in te maka wauta irin ta marasa wayau ko ƙauyawa ko jahilai to haka zaka haƙura a hankali kace to kaza ba haka ake yi ba shi wannan kaza haka ake yi shi kuma wannan ga yadda ake yi shi karka cika mata darussa in ta gyara daga nan kuma sai a ɗauko wani abin shi kuma sai a zo a gyara cikin hikima da tsari mai kyau in har ta saba maka to sai ka bi ka'idojin addini sai kai mata nasiha wallati takhafuna nushuzahunna fa'ibuhunna wa hajuruhunna fil madaji'i wadribuhun sai mata wa'azi ay gargadantar da ita bil hikmati wal mau'izati al hasana cikin hikima akwai abinda zaka gyara kuskuren da aka yi amma a kiyarda amma daga baya ka zo ka gyara shi da lab daidai da wani salam kuma a bari ta yi zuwa misali ba ta shara ba wannan wace irin kazanta ce kaga kana zargin ba ta yi shara ba za ka yi zuwa ka cimma ko ba ta yi shara ba ka ce to yau na fahimci ayyuka san mace yawa falon nan ma ba a share shi ba duk ɗaya ne da waccan maganar da kake so da ka ce wace irin ƙazanta ce ba a share falo ba so kake a share kuma daga nan a rika sharewa da ka ce yau na lura ayyuka sun maki yawa kamar ba a share falon nan ba so kake a share kuma a rika sharewa usulubin ne kawai ya sha bamban to sai ka ɗauki hanyar da za ta kai ga manufar kuma a kyakkyawar hanya da kuma tsari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya kiyaye haƙoƙin mutane guda biyu zai dace ka kiyaye haƙoƙin maraya ka kuma kiyaye haƙoƙin mace da kake ganin ta rauni take da shi kwarai da gaske to idan mutum ya haka zai zama yayi abin da ya kamata daga cikin abin da ake so ka nazarta na ɗabi'ar mace wanda mafi yawan mazan Hausa ba sa yi shine yabo da zuzutata mazan Hausa ba cika wannan zuzutawar ba kai abinci kai ta santi ko na ƙarya ne har da barbaru duk zaka iya yi in ka ɗanɗana abincin ka ji bai daɗi ba ita kuma kana ga ji take ta ƙura fasahar girki kuma jira take ka kici ranta ya baci ka iya kai mata yadda barbaru kai sa'a kila wani ya kira ka a lokacin ko ma waye dai kawai sai ka daga waya kana kofar gida lalle wani kai sa'a to gani nan zuwa sai ka fita da abincin kana zuwa ka samu su almajirai ka rarraba musu ka rarraba musu ya aka yi ai wannan ne baki ina ta yayi sa'a ba abincin dan dana bai cin yadda muke ba zan fita ba ya ka zuzuta shi alwajirai karaban mu in ma da wata akuya ita ma karar diban fadda amma dai ita dai yanzu kaga wa sirru bata san me aka yi ba dan ragowar kwanan na san ba za ka gaza sudewa ba dan haka man an suda kwanan ne ai rigima ma muka kusa mu yi da shi yana so ya suda kwano na ci ani ne rabbul baiti na suda kwano na in ta ce ko a ƙaro ka ce a'a ai hadisin nan na annabi birki yake man sosai da yace a rika raba ciki uku ka buge ta shi kenan yanzu gobe in ta tashi sai tayi wanda yafi wannan dadi to a ƙarshe tun tana wanda ba ka iya ci amma kawai a gabanta ka dandana kai wani irin shashinci ne wannan wani irin girki ne wannan duk kuɗin nan da na kashe kai ban sarar da zaki hankali ba to yanzu gobe in ta tashi wanda za ta yi ba zai kai ne daɗi ba dan tana yi ne ana cewa ba zai daɗi ba to yanzu ma a sa magin nan zai iya cewa ba zai daɗi ba to yanzu a fara sa magin na jiya ba an sa magin ne kace bai daɗi ba to kuma yau ba a sa magin ba za ta sa gishiri jiya na sa gishiri bari ma a bar shi ba gishirin in ka zo kuma zai ka rinta gara na jiya to ai na jiya baka ce daɗi ba yanzu ka zage na jiya ka sake zagin na yau kenan to haka in ta yi ado ka zuzuta zuzuta ta ka samu wata mai kyau ka rika cewa kun yi kama wannan hurul ini kenan irin na duniya in in in in te magana ka nuna magana tana da fasaha to mata yan riya ne yan so suke ayaba to idan baka yabawa to shi ma hanya ce ta ku samu matsala a zamantakewa zaka ga kuna ta rayuwa amma dai kam to sai a hankali amma in kana yaba mata tana jin daɗi to za ta rika tunanin ya za a yi ta ga cewa ta kyautata maka ta biyo hanyoyi da suka kamata to sannan a matsayinka na namiji bayan ka nazarta wa'incan ɗabi'u sai ka rika la'akari da hanyar gyara in ta kuskure kowane kuskure da irin hanyar da za a yi ka nuna ƙwarewa ka yi amfani da kalmomi ka nuna hikima da basira da wayau idan ka san in ka koma za ka same ta da wani laifi to karka koma gidan a lokacin karka koma gaba ɗaya kai ba ka so ka ganta da ƙazanta ba yi wanka bayan ta yi girki kuma ka santa da nawa ba ta gama abincin dare sai isha karka kuskure ka koma kafin isha to da in ka koma za ka ce ba ta yi wanka ba in kuma ka ce ba ta yi wanka ba kuma za ku yi rigima to sai ka janye jikinka sai daga baya sai ka koma ka ta yi wanka ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ko kuma da rana in har zaka dawo da rana ya kamata ta san zaka dawo ba dole ne ka mata to gari nan dawowa ba a cikin hikima kawai kamar na bar wani ID card akan tebur din nan ko kamar a inda na ci abinci na bar biro ko dole fa sai na dawo to yanzu kaga inda wasu yan kwaskwarima kwaskwarima duk sai ta yi dan ta san dama zaka dawo amma kawai tana kin sai dai jika daki wane ne ni ne shikenan wata roba a can wani fo a can wani littafin ka da ta dauko tana kallo kallo kai babban dan boko ita karamar yar boko tana kallo kallo waye ya dauko min littafin nan a Germany aka siyo shi to yanzu ko ta yi girkin ba to kai ka so ka ga laifinta da ka dan ankarar za ta yi maza ta rufe littafin ka ta mayar ta adana maka in ka zo ba za ka san an bude ba to wa'annan duka na cikin abin da ake so a nazarta wajen fahimtar ɗabi'ar ƙyamace, to idan ka samu wannan hanyar sai zamana ta nan fuskar, in dai ɗabi'a ce ta mace, ba za ku taɓa samun matsala da ita ba, don duk abin da za ta yunƙuro da shi, ko dai ka riga ka yi rigakafin shi, tana son yabo ka riga ka yaba, tana son zuzutawa ka riga ka zuzuta, tana son hikima da nuna ƙwarewa da waye wajen tunkarar ko mu'amalantar kurakuranta, shi kenan. ga irin kalmomin da take so ga kaza ga kaza sai ga an yi zamantakewa an dade ba a rabu ba kuma kowa na jin dadin zamantakewar amma idan aka gaza haka shi mijin kawai ga shi nan bai san waɗannan surorin ba to nan da nan sai ka ga da kankan kananan shekarunka ka baza yaya a gidajen mutane can ma kana da wata mata yaya hudu wani man kace lissafi ta ce a bashi awa 24 ko su nawa ne can gidan ya mance ma guda nawa ta tafi da su ya mance nawa ta tafi da su duk ka raba ƴaƴan yanzu kan ƴaƴan ba zai haɗu ba kuma kuma wannan illar da kai ƴaƴan na nan na kallon ka dan karamin yaro zai ce in na zama babba na zama soja sai na yaƙi babanmu ya kai da maman shi ke shan wuya mama ya ki je gidan babanmu mana ya ce ya sake ni tun bai san saki ba har ya zo kitabun dalaki sai ya gano wallahi addalaku lugatar addalaku bai hausa wartaka kawai babu mai yawar take maman mu to kaga da shi ma zama wani babba shikenan ko kuma idan suka ƴaƴan suka shaku da uwar suka zama manyan mutane sai ta hana su taimake ka ce ga ka da ƴaƴa amma ga kanan kamar kuɗin guzuri ash'asa akbara uwar ta shiga tsakaninku ta hana kuma ramuwar gayya take yi to amma in kai hakurin tunda da ƴaƴan matsalar za a iya magance ta matan nan ba boka take zuwa wajen shi ba ba tsafi take yi ba mm girki ne bata gama da wuri ado ne ba ta yi wai magana ce bata iya ba wai tana fita bata tambaye ka ba duka ka jawo ta a jiki ku fahimci juna za ka yi maganin matsala to wa'annan matsalolin rashin magance su sai yawaita saki ko yawaita gurbacewar zamantakewa a tsakanin mu al'umma gaba daya musamman ta Hausawa wanda zaka ga mu ne abin yafi ma illa ko ya fi mana mugun tasiri a cikinmu to ya saboda yanayin lokaci na ga sai mu tsaya ga wannan abin nan mushkila ta biyu Allah kai mu darasin gaba sai mu dora akan ta uku da ta hudu da ta biyar